أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق الخاتم المعصوم ناصر الحج بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق الأجل في مكان العليم ورضي الله تعالى عن أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم يا همة الشياطين لنا بهذا المقبل وساتني من الرجل تأتينا بالزبد الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يوم شهر سيد وجه رمضان إذن سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على الجهداء لتنيود الأربعين وقلوب وأن يجيزي لبيز وجه كبير 2023 لا مساش لدينا مكة تفسيره كما الله سبحانه وتعالى أفلم يروا إلا ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن نشاء نخسف بالنار أو نسقط عليهم شبرا من السماء إن في ذلك لآيات لكل عبد منيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن جعل كفهم الأرض عون عليهم كفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أفلم يروا إلى ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض إن شاء نسكت من الأرض أو نسكت عليهم كفا من السماء إن في ذلك لآية لكل عبد منيب أفلم يروا شن ba sa gani ko ba su gani ba ما بين أيديهم وما خلفهم من السماء والأرض حفظ إلى ما بين أيديهم zuwa da abin da yake gaban su da abin da yake bayan su na daga sammai da ƙasai Allah ya ce inna sa idan mun so yusuf alayhim inna sa yakhfif bihim al-ardh za mu kifar da su a cikin ƙasa mu halakar da su cikin ƙasa aw yusuf alayhim kifar min as-sama' ko kuma yanko musu da a wani ɓangare na sama inda fi zari a hakika a cikin wa'annan ayoyin a cikin wa'annan sammai da kashe din da kuma hallakar da mutane a don kasa ko kuma musu da wani abu na daga sama da ayatar nan dai aya ne da kulle a abin mujallin da kowane bawa wanda yake wanda ya kasance mai komawa zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wannan ayar Allah yana rabe ne da kafin da suke cewa bayan na kafaru la ta ji na sa'a cewa wata kwata alkiyama ba za su zo musu ba haka zalika da maganar su muna da suke cewa bayan na kafaru la ta ji kuma ana da jirgin da ke hukunci نظام يستخدم كل ممزق نظام يستخدم كل ممزق عنده الذي خلق جديد سوى شر مزام باطل ولي ألام نصر الغرة zuwa ga wani bawa ko wani mutum wanda yake kari da kuma mutu kun tafi kun kare kun rijistar ya cikin doron kasa a zaku za mu tashi da wani sabon rayuwa a baki daya Allah subhanahu wa ta'ala ke ce to amalin ya rawi ma bin aiki ku ba kalko min sama'i al ai ya kamata ku san shi ku duba ayoyi ku duba izina ta tare da ku a sammai da ƙasai za ku tabbatar cewa lallai ubangijin da ya yi wannan bakinta wajen halittar sammai din nan zaluntar karfai dinnan yana da ikon da idan ya tafiyar da ku ya san da ku bai kiɗa da kuma jawo da ku da idan ba ku ce inna sha idan kun so in ga Allah subhanahu wa ta'ala Allah ya ce a nahsir bihi bil arda za mu dauki doron kasa ma hallakar da su cikin doron kasa mu nutsar da su a cikin doron kasa za mu nutsar da su a doron kasa kamar yadda Allah subhanahu wa ta'ala ya yi wa karuna fa asafna bihi wa bidari al arda وما كان له من شأن يذكرون من دون الله amma kare ne da mutafi Allah yana gaya wa kafirai su duba zuwa ga samai da ƙarfai ayoyi ne gare su ku duba zuwa ga ayoyin da suke gaban ku da ayoyin da suke bayan ku duba zuwa ga iyayen ku da suka da suka shige da kakannin ku yadda muka tabbiyar da su haka alƙiyama za ta zo kuma sai mun tabbiyar da ku ko kun so ko kun ki Allah subhanahu wa ta'ala a gurare da yawa a cikin alƙur'ani ya nusar da mu kan cewa mai duba ba zuwa ga wani ayin nasa guda biyu a kan samai da kasai wannan da za ka da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa afalan yanzuru ila samai kaifa bainainaha wa zayyanaha wa ma laha min furuj wa madadnaha wa alqayna fiha rawasiya wa anbatna fiha min kulli zawjin bahij shin ba za ki duba ba zuwa ga saman nan yadda muka yadda muka shimfiɗa ta ko muka mata ado da taurari sun duba shi ga yadda muka shimfiɗa ƙasa bayan mun shimfiɗa ƙasa muka fitar da kayan iri a cikin ƙasar nan wa malamin turoji ita kuma ba ta da wani abin da za ka ci gara na ɗaya ta yi kake ci ta kusa wannan za ka ji Allah subhanahu wa ta'ala yana cewa wannan zuru ma za shi kama wa ya kula kuma kusan la ya kula zuru an kaumin la ya nuna كل كبيرة مثل رسول الله صلى الله عليه وسلم يجوب منا شو هذا الزمين كفي وإذا بلاده وإذا أنت تقوبة لسنوا ما لا يرى الله لسن كيفا الله شو واحد إن يعني تسلوا في حكومة وحكومة شيء زي دار الحكومة ولو ذلك الله سبحانه وتعالى شو أفلا ينظرون إلى الإبن كيف خلقت وإلى السماء كيف رجعت وإلى الجبال كيف نسبت وإلى الأرض كيف فتحت mutum ba sa duba su ga yadda Allah subhanahu wataala ya halicci ragunai da abubuwan ban mamaki da yake tattare da shi ba sa duba zuwa ga wannan saman da yadda Allah ya halicci ya halicce ta ba sa duba zuwa ga manyan duwatsu da Allah ya tsora su a ƙasar nan ba sa duba da yadda Allah subhanahu wataala ya shafa a ƙasa duk wannan ishara ne izina ne gare su su gane cewa Allah subhanahu wataala mai iko ne ya dawo da su da bayan ya rasar da su ina faɗa a wani waje ina cewa Allah ya duka da sama samawa shi jiran ba ma ta rayu halittar rahmani ne ta bawu farce ilmasa har ta rayu shi ko kuma farce ilmasa karatain yan kalmar yin albasaru hafi an wahuwa da ne furusu sai da haka anan Allah subhanahu wa ta'ala yake cewa afalam yarau ila ma bai aidihim wa ma kafau min as-sama'i da shin ba za su duba ba ga abu nan a gaban su sai duba zuwa ba sai duba zuwa kaza ya ishe su za su gane cewa gwanin bakin da siya da suka mai da kasai shekaru aro aro ba a san cewa ta wani tage da wani tawato ba a san cewa ga ruwan jeba nan saman ya tsage to yana da ikon da idan kuka rinji ki kun kare da kuma dawo da kusa ba rayuwa Allah ya ce inna ka idan mun so wannan fadan Allah subhanahu wa ta'ala ya ce nuna da nuna asabar ne wata shi yana nuna idan mun so Allah ya ce idan mun so na hankali mai abu za mu amfani da kasar da suke zaune a kanta suke yi wa Allah isiranci a kan wannan kasar kasar da suke gani ba komai ba ba kasar da suke haka suke sai mu yi amfani da wannan kasar ko mu hana kafin ka yi amfani da wannan kasar mu hana kafin ka kan kun ce ana gaya muku ne kamar abu ne don a tsotar da ku kamar abu ne wanda ba mai yiwuwa ba ku so ku canji mutanen a nan Musa za su ba ku labari game da wanda ya tsagiran shi da Allah a zaman a nan Musa karuna da ya faru ba ka san kuna yi na ba ka san kuna yi wa bidari arda ba ma kana min jihadi yusuna min dunillah ba ma kana lil mutafilina maka maka nisan da shi da shi da shi da shi da shi da yake ainihin sakama da ita Allah yana karewa kafirai maka gargadi ku ba sani idan na so ba zan yi muku irin wannan shine a wannan aya a wata aya cikin sassan Isra'i Allah na yi musu irin wannan gargaɗin yana cewa a famin mu an yi asibar hukum janibar farko ayyukula alaikum har da kuma lata shura kun wakila shin kun alinta da abin da wucewa a manzana sallallahu alaihi wasallam ta gare shi ku sani ba fala ya amal maka ba yin da kawai hasuwa babu wanda yake alinta da da da da tare da ubangiji to wanda yake hasararren ɗan adam Allah ya ce abin da kuka yi mun zo sai mu hallakar da ku a cikin doron ƙasa ko kuma ne mu juro da wata iska zo da cikin so kuma ɗiya amma duk da haka shi wanda Allah bai yi wa gamo da kasarsun shirya ba duk abin da za ka mai ba zai shi ba duk wannan abin sun daga baya suka za su iya gyarawa manzala su da kuma wani abin da suke fasar da kuka to shi ne su shi wannan abin da suke fasar da ku shi ne su Allah yana ba mu labarin yin wannan tsibirin shi da suke suna cewa an lannu bi da lannu bi da naka hatta tufajjir da tufajjir da zani da lannu bi da lannu yankuwa ba za ni imani da kai ba haka su ga musu ba za mu taɓa imani da kai ba har sai ka zo ka fitar mana da idanuwar ruwa suna fagogowa da ƙasar nan. An ta kuma laka tallafi min na filin wa hinari, a tafajin lana a tsalana ha tafshira, ko kuma ya zama so cewa kana da wani lambu wanda yake cike da kayan dabino a bishiyin dabino da bishiyin inibi sannan ga koramu suna yawo a cikin wani suna yawo a cikin wani lambar naka. idan ka yaka mu kai a za mu ji arziki ne ya tafi ta biyu ko ba za mu yi ko da goma ma yi ka da mu da yi da yi ba su ja na wajen ba suka ce haka zalika ne ba za mu yi imani da kai ba auki suke sama a kama da amsa a rai na kifar ka ta wani ko auki suke sama a kama da amsa a rai na kifar ko kuma ka saukan mana da ƙasa su da canje mu mai kiya a wuta ce bi zai zama da ita ko kuka zuwa amma ba ki da wala ko a yan kauka yan kawo to bi in su ga suka ce kai kuma kuma aw ya kula ka bai su min zuhri aw ta tsaki samai walan ni da min jini ka hatta ki zuwa da naki ka ban da kawo ko kuma kai magan ka kana da kan ka ta shi ku zuwa ba ko kuma ka je in kawo ko kuma ka dawo da lissafi bayan wani lissafi da ya kan kawo to amma shi ku zo biyu maratun fazalu kuma Allahu ma'atar cikin zukatan nasu cuta ne Allah ke ƙara saka cuta ita zuciya da Allah ya rige ko ne ne ne za ka ba su da nasu ba balle ka gane abin da ake kan da shi wannan kenan kuma a mutanen annaba da yawa sun ba annabawan su irin wannan a Israel أقام ليس ثم يسأل ثم يسأل الصلاة إذا سوف أكتب علينا جزء من الصلاة من كل ما يسألنا أكثر أتوقع من أدواني ثم تتمنى إذا كان كثير سيرة ثم أصلاح قبلنا ما كنت أشياء إن شاء نقصد فيه من الأذى أو نقصد عن الجزء من الصلاة كوكما مستوكا كوني أمجالي لا سما إذن وبعد كده إن في ذلك hakika a cikin waɗannan abubuwa sammai ƙasai hallakar duran ƙasa ko kake wani abu daga sama ya hallakar da ku aya ne da ayatun aya ce da kulla abdin ga kowane bawa munibin wanda yake da komawa zuwa ga wajen Allah idan aka ce abdu ne ana bawa ne komar da lamarin ta ko da yake zuwa ga Allah shi ta Allah subhanahu wa ta'ala yin bi annabi ibrahim alaihissalam da wannan yana cewa a makan makan to inna ibrahim ala awwahu lahadi awwahu mudib Allah subhanahu wa ta'ala ya ce hakika ibrahim ala halim ne hakuri ne awwahu ne amatan Allah ne mudib ne yawan komawa ne shi zuwa ga Allah subhanahu wa ta'ala wala ilaha ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوجي معه والطير وعلمنا له الحديد ولقد آتينا داود منا فضلا يا جبال أوجي معه والسيف وألنا له الحديد ولقد آتينا داود حقيقة من باب داود فضلا منا فلنا بيقريم وتمون باش أن نبتكى من باش للساوي الشهرة ويا جبال مكتي يا قيدوسي ainihi ma'aunin koro zuwa ga annabi a dawo ku rinka yin tasiri tare wa ala wasaira haka zalika a a karanta da dawo da mina gala ya gala ulma wata wa alanna lahu alhadi haka zalika muka sauƙaƙe mai muka lausasa mai wata kan ƙarfi Allah subhanahu wa ta'ala ya ce ولكن داود إلا فضلا إلا من باوى النبي داود عليه الصلاة والسلام فللا wannan ayar suka ce magana ake yi ta wanda sun ayyata a tashin kiyama menene munasabar wannan ayar da kuma wancan ko ko sai mun ji munasabar wannan ayar shi ne kurai da kafar maka ma'abota wata ne ma'abota ubannin ta ne a rubutu na biyu hakika sun akwai shi cikin yawancin mamokin su suna faɗa suna ba da alaƙin su suna ba da labarin yadda Allah ya bawa annabi Dawuda bayanan ilimi ya ba shi littafi ya hore mishi a mishi ya hore mishi ɗaki har an ce ma a idan yana magana a tsuntsaye suna tsayawa an ce ma yana da ta sunan wannan kan nasa Suleimanu Suleimanu nan Allah ya mishi bayanan cewa ya ba shi mulki bayan ya ba shi mulki ya wore mishi iska bayan ya wore mishi iska ya wore mishi ma aljanu kuma sun yi da wannan damar da mutum zai shi ba da ba su da kawo cikin mashin ba to shi sai Allah ya ce idan har kun yi da cewa annabi Dawuda abu ubangiji da ya mai wannan abu to ni ne wannan kai to kun da kuke ƙaryata da kuke ƙaryata cewa kiyama ba za ta tashi ba amma kuna gaggata wanda ne kenan idan har kun yi da cewa an mutum zai iya ɗaukar ƙarfe ya lamfa tashi da ya ma da iko kuma gidansa to wani ubangiji ya kuke ganin ba shi da iko da zai tayi da kiyama an ga ala alaka ko saboda haka da Allah subhanahu wata'ala ya ce Ragalati na dawo da minna a babba, hakika mun ba wa annabi dawo da falala wannan kalmar ta wa daga na. Allah ya amfani da ita da yawa a cikin Alƙur'ani wajen nuna baiwar da yawa annabawansa alaihi wassalatu wassalam irin baiwar da Allah ya wa annabawansa da yawa yana nuna yana fadanta da wannan kalmar kawai da karatina saboda ita kalmar lamun da kalmar abu ne ne masu zaman kansu a fanni da nawo wanda idan mun zo zama an taɓa wani abu da yake a kai yanzu idan ka ɗauki annabawa dauda Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa lakati na dawo da minna fadla in ka dauki annabi Musa a bayan da Allah ya masa ake shi haka Allah ya ce wa lakati na Musa kitaba wa qaffayna min ba'dihi bi rusul wa atina ibn maryam bayna sayyidinahu bi rusul qudus hada ne da aka bayyana ita da wa lakati na aka bayyana haka zalika annabi ne Musa zaka jalla ya ce wa lakati na Musa kitaba wa ja'alna ma'ahu akhahu haruna wajira za ka ji dai a haƙƙin annabi dawuda Allah na cewa rarrafi na dawuda wa sulaimani ilma za ka ji a haƙƙin ma annabawan bani isra'ila baki da Allah baki da kuma gobe musu yace rarrafi na bani isra'ila kitabu wal hukmu wal nubuwata haka zalika idan ka zo dai annabi Musa ne rarrafi na Musa wa Harun al-Qur'an wa diya'an wa zikr al-muttaqina حتى ذلك يجب الوقوف بالجنب سيدنا رسول الله صلى الله عليه وسلم وانا مشهود فيما الا افضليه ولا يشرني ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم ولقد اتيناك سبعا من المثاني والقران العظيم صلى الله عليه واله وسلم تؤمن Allah yana amfani da rashin Allah. Saboda fadan Allah da yake walakadati ne shi wannan namun din nan jawabu da aka ne mukadda duk malamin namun na sani jawabi ne na rantsuwa da aka kaddara shi an yi alfaransuwa yi ma'ana ta kajiruhu wallahi lamu lamu ya ce ke wallahi sai da Allah ya tsara wallahi kad kad kad da ke ce har su yi hurufi tahdid wa tawkid harafi ne da yake tabbatar da abu yake ƙara ƙarfafa abu sai da haka in ka ce Allah ya ce wallahi lallai na ba wa Dawuda falala da wurina to saboda haka da Allah ce ragala ce na dawo da ni na Allah mun ba wa annabi dawo da alaihi salatu wassalam dan islamu a koyi wata salati da Allah farkon ne ce wa Allah wai ka koma yana da tsofalar da Allah ya ba wa annabi dawo da alaihi salatu wassalam Allah ya gama cikin bakara yana cewa ne wa qatala dawudu jaluta dawudu sun je kashe zalunci bi ma'ana Allah mai falla ya ba shi nasara akan maƙiyin Allah haka zalika da cikin fallar da Allah subhanahu wataala ya ba wa Allah dawudu shi ne faɗin da Allah subhanahu wataala ya ce wa dawudu rabbana wa nabi ya kuma ni bil ardi isna fasad fi garabi wa kunna lumin شاهد ففهمناها سليمان وكنا لكن حكما وعلما وسخرنا مع داوود الجبال السبيل وكنا فاعلين بمعنى الله سبحانه وتعالى يقول يا باوع أبو داود فلا أن الشكا يا باش إذن sannan ya ba shi da shugaban nan idan yana tafiye da tsuntsaye dawa suke sa kuma ya tafiye da wani daga cikin bayan da Allah subhanahu wa ta'ala ya ba wa Annabi Dawud shine da Allah subhanahu wa ta'ala ya cewa walakinna walakinna Dawud Sulaiman ilma wa qala alhamdulillahi alladhi faddalana ala kathirin min ibadihi almu'minin mun ba wa Annabi Dawud mun ba wa Annabi Sulaiman ɗansa falal ilmi wanda da kansa suka ce Allah mun gode maka da ka ba da kai mana sama da sauran bayin ka mu'minin فالوجه لك إلى الله سبحانه وتعالى يا شباب إنا سخرنا الجبال معه يسبحن بالعشي والإشراك والسير محشورا كل له أواب وشددنا ملكه وآتيناه الحكمة شيء يشبه حق الخلاف ذكر الشرك فلا رجع الله سبحانه وتعالى عيونه ذكر الشرك فلا رجع الله يوم القيامة كافرا فغفرنا له ذلك وإن له عندنا لزلفى وحسن مآب yana da yana da kyakkyawan gurgurwa zuwa gare daga bayanan da Allah ya masa shi ne kowane ruwa na san cewa ya ga ɗansa ya gane shi a wasu ɗin yake sai ga shi na Allah zuwa na tsara ya cewa wa abu na ni Dawuda Sulaiman ni in mana abu innahu Allah mun yi wa Dawuda kyauta ta Sulaiman ma da Allah da bawa ɗin ya ba iya da take yi kuma da zai Allah to mafi kololuwar kuma a kallon da Allah ya yi wa annabi da wani kusa shi ne Allah subhanahu wa ta'ala ya mai da shi ya kasance halifa ya dawo ina da Allah da halifa ta shi arziki subhanallah ya dawo mun sanya ka ka kasance halifa a doron kasa sai da haka sai Allah ya ce duk wannan bayanan da zai masa ya dubaru ya kai wannan dutse an wuce dawo zuwa ga a annabi dawo ka ringa yin tasbihi tare da shi ka ringa yin tasbihi tare da shi na bi ma'ana da Allah subhanahu wa ta'ala shi ka ringa yin tasbihi tare da shi shine duk lokacin da zai tasbihi zuwa musulmi a tsarin tafiya wadda yana duk lokacin da zai yi a tarbi in tsaye da ke tare da tafiya ko gurare yawa nan ma a fa'ari da Allah subhanahu wa ta'ala faɗa karshen da Allah faɗa inna fakhama al-qalu aw yusbih al-ashir shar wa kana ma sha kullu lahu Allah a cikin sunan da ya ce wa sakharna ma dawud al-jibali kadin wa sayru kunna fa'ilina to fadin da Allah ya ce ya ji ba ya ke wannan dutsen an wuce ba a wuce kaga Allah subhanahu wata'ala magana yayi tare da dutse anan za mu ce Allah subhanahu wata'ala akwai abin da ya halitta a cikin duwatsu waɗanda kuma da shi wato Allah subhanahu wata'ala wato Allah subhanahu wata'ala wato Allah subhanahu wata'ala ya za mu iya cewa ya halici wani abu ne a jikin duwatsu idan Allah subhanahu wata'ala ya yi musu magana za su ci amma ta ina suke ji sun ne gare su babu wanda ya san wannan sai Allah amma dai ga shi dai alƙur'ani ya nuna mana cewa Allah subhanahu wata'ala ya yi magana da mutum bi ma'ana ya yi magana da abin da ba shi da rai kuma ba wannan wajen ba ne kare a cikin cikin sun su hudu Allah ya cewa wakila ya abu da ima ake wa ya sama wa hukun da shi wa fi da ma wa hukun da lamar wasu wasu aljuhu wakila hudu da kawo da zalimina Allah ya ga wa kasa da neman shi ya gaya wa sama ɗaya da ruwa haka zalika ƙarshen sun lasari za mu ji da Allah ya magana da saman da kasa da duniya inna arsalna ma ta ala samawati wa ardi wal jibali fa fa bayna an yahmilna wa asfalna minha wa hamala al-insan mutum da yake kaga magana Allah subhanahu wa ta'ala yake haka ba shi kai duniyar ba shi ya da Allah ya magana da ita Allah ya cewa masoyi da samayi da zan fa qala laha wanda ya dau a lokacin alata a kaina ta'ina Allah ya kira wa sammai ya kira wa kasai ya ce a kaina mutu mana kuma sun su ko mun suka shiga da ta'ina rai mun zo muna masu da jagare ka don da haka dan Allah ya dan ka kan cewa Allah na magana da wannan jama'a din sannan kuma jama'a din nan wayannan sun rarrafa abubuwa su ma suna magana menene suna magana shi ne tasbihin da suka maka gani cewa suna yi tare da annabi dawuda an ga da wasu tasbihin da suke tare da annabi dawuda duk kan halittu suna yi ga shi Allah subhanahu wa ta'ala cewa yusabbihu lahu ma fi samawati menene yusabbihu lahu yusabbihu lahu samawati sab'a wal ardu wa man fihi wa in min shay'in illa yusabbihu bihamdihi walakin la tafqahuna tasbihahu ne kawai yace sammai bakwai baki ɗaya suna tasbihi da Allah karsai bakwai baki ɗaya suna zobe ga Allah da abin da suke cikin samman abin da suke cikin kafin kasar babu wani abu Allah ya zobe shi da layi da biyu da babu wani abu face da yin tasiri da godiya ga Allah sai dai ku mutane la ta kawo da tasiriya mu ba ku san yadda waɗannan suke yin tasiri ba ne ba. Wannan wani ne ba da wani an ce suna tasiri ko da Allah to bari ka ga a inda abu da ya ke yin magana kuma da ya tashi ya yi maganar nan har ya zama zuciya wanda ba annabi ba ne ga hadisi nan wanda ya kai makami na tawaturi mutawatirin hadisi sabai da yawa sun arawato da bayan cewa sai na rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya kasance a masallacinsa yana hawan kan wata tunan da biyu ne ya yi kuɗi ba har lokacin da aka yi mishi mun bari a ranar da annabi sallallahu alaihi wasallam ya hawo wannan mimbar ranar da ya fara kurba sai duk wanda suka masallaci ne suka ji wannan tafsirin gari yana kuka dukkanin suka ji tafsirin gari na yana kuka har sai da annabi sallallahu alaihi wasallam ya sauko sai duk kuma yi wannan tafsirin da dinin ya ce wa annabi ya ce wa me yake me yake fara kuka ya ce kana hankali kana ambatan Allah kuma yau yanzu ce na ka'ida annabi ya ce na maka alƙawari kana cikin da biyar da za ta aljanna sannan ya koma ya gaba da kukan wannan a dabirin yake ko wanda na ji na sai na an sun mare wanda yake wani ta ga manzala su da sama da ni da sai na umar da kuma da sauran sabai ya ne yake da bai san bai an sun ka sai ta shi sai yi wannan ko ya zuwa ta abubakar da ba an aka ji suna yin tafiya ya ɗauka ya zuwa ta hannun kuma aka yi suna tafi da muka ɗauka aka zuwa hannun sai ya suka شوي جلس وصباحت الأحجار في وسط كرهه وأحيا ذنبي كما ترى في الصواريخ. تلك شوي جوع جوع بني أن أنا من جوع بني تلك هي تسبيل أتاكم أن من الله صلى الله عليه وسلم يا جبال أوفي ما أبو والديرة والديرة haka zalika kai ma wannan kuma wa'in tsuntsaye hukumar zuwa ga annabi a dawuda ku ringa yin tasbihi ta arshi a nan faɗin Allah subhanahu wa ta'ala ya zo da watsai da bashi watsai da watsai da aka ce ta zan ta kasance wasu biya to zirabin da zai zuwa kashi biyu ko uku kuma hudu ma za ta ce kasancewa mansuba ce saboda kasancewar ta mafi'ulun ma'ahu ne ko ga ya ba ko ga kuma ɗaya shi ne mafi'ulun ma'ahu an gane ko a wani rafi na jawo da a nan da wani shi ne ake wa aiki ya suka kan shi da haka mafi'ulun ma'ahu wa ɗaya zan kuma wa ɗaya ɗin za ta iya zama cewa mansubiya ce saboda wani shi'ini mukaddar shi'ini ne mukaddar shi ne wani iri shi ne wasakharna wasakharna din nan ka kaddara cewa ana nufin wata walatin na dawo da rina malla ya ga al'adu ma wa tsaye wa an na da wani hajji ko a to wannan ya ji ba nan yadda aka bayi aka dore mishi zuwa su to haka wasakharna a al'ayyar mun dore mishi a tsuntsaye kaga mafulin sun ita amma kuma fi'ilin muƙaddari wani fi'ili ne muƙaddari shi ne sakarwa ɗin kaga da uku na uku za ka yi cewa mansuba ce ta saboda kasancewar ta ma'atufa ce akan fi'ili akan wani fi'ili yake nan shi ne kamar ka ce Allah subhanahu wa ta'ala ya ce wa laqad atayna dawuda minna fadla wa tasbiha al-ayn sai aka yi haka sun tambaye ake yawa da wannan wani da ana wani karbo da wannan jira haka zalika na wajen ma za ka yi cewa wannan wani irin ta zama su an mata mutuba saboda kuma ma'akufa ce ita alama hallin jimani ta kadirin da shine inda unadin jibala wa unadin irin unadin jibala wa ɗaya an yi fadli ko an yi fadli ha ma'a dawuda وعلى أي علم وأعلنا له الحديث أو أحد سبيل هكا على هكي كما مكان له تتعامل كارشي على أول مرة كارشي أنت أن يبدأ عليه الصلاة والسلام idan yadda karfi na iya lamfata shi ba tare da wani saka ta wata da kewa lamfata shi ke yadda kira ba wasu malaman tafsiri suka ce na ai ba ma haka ba ai karfe a nan ana dawo da kamar kal aljihu ne a wajen mata kamar kulli ne a wajen mace da take biya to haka yake je ka da gida alaihi salatu wassalam sai da haka Allah ya wuri mishi Allah ya wuri mishi karfe yana amfani da karfe yana yana yana kera a a dace mishi kuma aiki ne da kera wanda yake sayarwa yake sana'ar ta ce sana'ar ta ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yana faɗa a cikin hadisi yana cewa ma akala adam min ta'aman kattu khayran min an ya'kula min amal yadihi min amal yadihi wa inna nabiyallahi dawud kana ya'kulu min amal yadihi ne manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce babu wani abu mafi alkhairi da ɗan adam ya ce fiye da abin da hannunsa ne ya haɗa ba bi ma'ana kasuwa ka je kai aiki ko ta ko ka je kai ko ma wani irin aiki kai ninka mu shi ne mafi alkhairi kuɗin da ka samu da gudun ka ka sami shi mafi alkhairi manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ce cewa hakika annabin Allah annabi Dawud ya kasance yana cinye da gudun hannunsa daga aikin Allah saboda haka annabi dawud ya kasance makeri kenan makeri ne shi makeri ne shi kamar yadda Allah yake faɗa mana a cikin sautin da jiyari yana cewa wa allamnahu sana'ata rusulikum yuslukum bi ba'dikum wa allamnahu sana'ata rusulikum mun koya mishi mun sanar da shi yadda zai iya saƙa ke na ƙarfi yuslukum bi ba'dikum don ya kiyaye ku a wajen daji don ya kiyaye ku a wajen daji shi ta a kabubin kabubin zuhair ya daga shi manyan waka yana yaban al'ansar yake cewa shukul arani ne a tsarin labusuhu min nafsi yahuda fi haita sarabiyu shukul arani arani أبطال له من نفس من نفس داوود في الحياة وعليه لما كنت ترى أنا كان وإن لا ربا والسلطة لا بالا أنه داوود لأنه في ربما سجل يتاشي وإنه ما كان وصنا إستان يسوع كما قلت وقعير يسوع نعم
عليهم الفاتحات وأبصر في الصرف واعملوا صالحا إني بما تعملون بصير أن يعمل صالحات وقدر الشر وعمل صالحا إني بما تعملون بصير أن يعمل صالحات ما جاوى النبي داود عند الله سبحانه وتعالى أن اعمل صالحات ما تكن كهذا كهذا كثيرة كثيرة kaji suna suna kasuwar su ko su ku eh ya haka eh idan izinin kai Allah ya gawa a nan daure shi ka kera sulkai sajiya zaki masu girma masu dai wanda za su ishi mutane wakaddin ko istarfi kai awo sai kai sai kai awo sai dai a wajen lokacin da ake yin sakamako wace wa'amal misali a ke aiki na gari Allah na umarta annabin da ya aiki na gari in yi bi ma ta da wani ni masa ne duk a duka kuke aika a nan da Allah ya koya wa annabi dawo da wani mai karfe sai ce to kai amfani da wannan karfen wajen tsada wajen kera sulkai kuma sulkan da masu dama kuma ka tashi kira su waɗannan shugabanni kai daidaita kai kai daidaita wancan tserawar kar ka zo ka kera ya zamanto karfin ba mai karfi bane ba yadda idan aka saki mashi ko aka saki kibiya ko aka aka sari mutum da ya sanya shi zai iya yaga wannan kafin shi zabe kan kuma ka yi ke zamanto ya yi kauri da yawan da idan mayaƙi ya ɗora zai bai sauki a ciki idan za mu fahimci abin da aiki za mu koya a nan shi ne duk abin da za ka yi za ka koye shi duk abin da za ka yi ka yi kokari ka samu kani a wajen yin abin idan an ce kai a ɗinki shirya to dan Allah idan ka je wajen koyi ɗinki ne yi kokari ka iya ɗinki na gaske ka san duk yadda ya kamata ya aiki idan kan ya aiki ne kyau haka zalika duk wani abu da zai fara ba shi ne abin da Allah ya fi gaba da lokacin cutar mu'amar misaliya ka aikata ko ku aikata kyawawan ayyuka domin duk abin da kuke aikatawa Allah subhanahu wa ta'ala masani ne akan dukkan wa'annan abubuwan da suke aikata to ya ilahi ɗan uwa nan zan amfani da shi da hankali idan har annabi dawo annabi daga annabawan Allah wanda duniyar musulunci take azzama take kaddara shi aka ce yau ga shi nan yana yin aiki yana yin aikin hannu aikin ƙarfi da shi ne ma sosar incomplete da yake a rayuwarsa amma wani sai a wayi ne sai ka ga cewa wani kai kai kan tsaro ka take aikin ƙarfi ko kai ne kake kan tsaro ka aikin ƙarfi to wane ne kai ga dangane da annabi dawuda waye ga shi ne annabi dawuda zuwa yake ƙarfi yake a sarrafawa kuma ya sayar da shi kuma ya amfani da kuɗin ya ya hidimarsa da ya kuma jira da sarari don gwamnan ce a ƙasa ba ta ainihin nan ƙasa to ina wannan abin da yana koya mana wani abu ba kuma yake koya mana cewa kada ka zamanto saurayi mai jini a jiki ka zauna ka mutunci ma zaune sai a ɗauko a baka idan ba a baka ba ka taushi in ka samu dama ka tashi to gashi nan duk rayuwar annabawan Allah karatu ya Allah ya nuna cewa annabi da wannan nan aiki da shi ne amfanin aiki kare dan haka kanka ce kai ka kare yanzu ya ci wani zaman da shi ai dan kabila kaza wannan jini kaza ko yan kaza su ba su rawa ke to kanka zama ayin bayan da suka zauna ne ba shi a tashi samari ba ƙasƙanci ba ne ba ba ƙasƙanci ba ne ko so zarci idan an ganka kana yin ayar zaidin ba ƙasƙanci ba ne ba idan an ganka ka zama kafinka ba ƙasƙanci ba ne ba idan an ganka kana yin walda duk ba ƙasƙanci ba ne ba babban ƙasƙanci shi ne a ganka an riƙe shi an kai ka police station ka sace wata akuya an gane ko shi ne ƙasƙanci a ganka ana maka kiwon barawa shi ne kaskancin saboda ne har abada da arziki ne duk abin da ka zama mai kudi duk kudin da zaka yi duk malin da zaka zama duk shugabanci da zaka zama shi Allah ne ko ya lokacin da yake zuwa yayi yayi zaka to dai ma sun aka yi ko kuma barawa ko amma yau za su masu ne kudi nawa ne ka sani a kasar ku ko a garin ku wanda za su maka ai da da muka sani shi yanzu yana da gida a kwan da can a tabbaji uku yake yake cewa lokacin da lokacin da yake cewa a tabbaji uku yake cewa dan Allah ya fara ka kace dan ka kace ba da yake da gida ma sai a tabbaji ya fara kai ga wanda ya zama ko amma da zai zama to shugaban kasa ko gwamna amma ya yi wasa da samartakar wajen sata ya zama to shugaba ne to sai an zage shi kuma zai wahala ya zama wannan ba wanda kana da yawanci alhaji ne gani a kanka kuma za ka wanto Allah subhanahu wa ta'ala ya ma kyale ka wanto a wani babba ai ba ka babban ba wai malamai suna cewa ka kyautata mu'amala ka da Allah da bayan Allah kira ya wace ka ka nuna na mu'amala ka da Allah da bayan Allah kira ya wace ka ko wani bawan Allah ne ne ya wucewa ya a wuce mu ne ba haka wani tsohon gwamnati shi zai da shi na ƙarfin da zai yake da tada a kasuwa haka sai ke gaba yau ya da wannan ƙarfin shi wannan haka sai ka zuba ba su ma ne da su da su kuma ba ke yi ga wasu wanda ina so da mai kuma kan gaba kamar da kai yawa shi ba wanda magana ya zama ya ƙarfin da shi amma kuma ba akwai gaskiya ƙarƙashin magana na idan ka gyara yau ɗinka gobe ka yi sai saboda kada mu raina aikin hannu kada mu raina sana'a hannu da yawa ma albarka ya zuwa sana'a hannu tun balle ga mutum zai gane a zamanin da yake ciki a garin da yake ciki sana'a hannu ta fi albarka ko dubu ta ko a fita shi ne ma abin da za ka fi sa rai da shi akan akai ka bari kamar su yaro wani idan ka je ka tattara waɗanda suke wancan kasuwa wannan kasuwa wannan kasuwa guda ɗaya za ka je ka tarar cewa ƙalla ka samu guda arba'in waɗanda an yaye su yayin kasuwa na aikata da ko ba a yayewa ya mutu ce ba ka wasu ma ɗabi'u sun fi mu a fana mu yayewa ka je shi da ƙarfi a jikin ka kana ƙarƙashin ka ina ba ka dubu biyu mai kirkin cikin shi ne idan ƙarshen ƙarshen shekara ya zo da azumi yau zai saka maimakon ya tattara ku ko biyar da kuke samun sa ko ku uku ya zo muku sakan nan wai sai a ji a raba wajen mutum ɗari kana cikin na kanya na ɗari biyu. Ne za ka yi wannan. Mai kirkin cikin nasu na ta ake yi su mai kirkin wani ayi ya so mai ba. Ko shi ne amma kuma yaushe zai yaye ka ba ni fa bai yaushe zai yaye ka. karshen da ka mutu kuma ɗansa ya zo idan ya zo idan ba shi ne kuma an ce da shawar ba sai ka kuma zuwa ka zama to ɗaya daga cikin sarka ne sun shi magada kan kayan gado da za a amma ba su ma kayan gado ba kuma zai wata na ba amma yau idan ka tashi da safe ka wuce ka dare ɗin ka ka samu dubu biyu da ɗari biyar ɗinka ba wanda zai maka da ka samun ka da kuɗi ko ko ka ji aka annan ɗinka babu kaskanci abin da nake fahimta kenan babu cewa ni ɗan gidan wani ne dan haka abu kunya ne a kan ni ina wannan aikin a'a babban abu kunya ɗan gidan wani a kan shi yana zaune kawai bai aikin yana kuma yana yin aikin a domin malaman malaman sanin ɗauki a kan aiki suka ce shi ko da shi da ta amina ne ba shi da aiki to shi a nan ne ke nan ne da shi da yake kafa kai a nan ne zai fara tunanin mugun rai tunani lokacin da kai kasuwa kai an aiki ka kai kai nan kai irin na wata na rage mu wannan tunani tsakanin da amma ba wani lokacin tunani ko kana ofis kana rubuta wannan kana kai wannan na ga wannan tunani wannan tunani amma lokacin da ka zo na guri guda kai ne za ka saka wannan ka saka wancan ka saka wannan ko wani bawan Allah ya wucewa yana waya ko ya yi dariya kan ka ce wai Allah ko wala ya kai suka suka saboda haka dan Allah tumari dan Allah dan Allah misali da ne yi na kanku mutum kana da karfi a ciki baka da baka da abu ko da ko da shi ba bautan Allah ne ko wannan abu kai shi da ya shiga ga Allah ne maka shekara biyu ba za ka na yin ko ka ga da nawa suka fara da rabon sa masauwa majalisar ya da yawa Allah ya na sai ga mutane annabawan Allah a cikin sa suke wato ba su da Allah ba shi da iko da zai mutu mutuwa da da abin da suke yi amma ba wani annabin Allah ya kuma zala ya fice ya fice babu annabin Allah da bai kula da gobe ba annabi Musa ba ya sama khairul bashar sallallahu alaihi wasallam sana'ar da sana'ar da ake so a sako shi idan sati ya da asuba zai mai mujiya da kusa ko da gobe sako idan an sako zai kai da zai ciwo ta da aka ciwo a jawo amma da wuce a lafiyar shi ne daga wannan farkon ranar zuwa lokacin da zai dawo da shi da abin da ya shafa na nuna zai da sabara shi idan kuma an ba da ciwo da zai zuga ranka yi idan kamar a haihuwar farko na da wasu takai ba za mu shi wannan suna da shi annabin Allah na zaune da shi na da aikinsa annabi a zakariya kafin aikin ya aka yi na abin ban ga abin da Allah ya ga annabi shi manu ba wannan in tuka da ayyana wa wahina wai me amfani da Allah ya ga afala ya tafi da Qur'ani idan muka wani abu za mu ga Allah ya ce wannan wa yasma'u wa kullama marra alayhi min qawmi yasma'u قال إن تسخروا منا فإنا نسخركم كما كما تسخرون في دون أبو بجعة لأن هذا مثل سفينة جوجوا إلى هذا جوجوا ديكا جوجوا ديكا بردلو بسنس كروشوا سنسل كروشوا آه سوف كما لك أتبع الله مقوة حولا sai ka kalli da karo na idan kuna tsince shi gare mu kuma zai muku tsince shi kamar da mutum shi ne lokacin da ya gama haɗin jirgin wanda ta zama ka san da ake kuka karanta wajen shi ne kakka ji kunya don kana yin sana'ar hannu kakka ji kunya don wani zai zo ya ce maka wannan sana'a ta yi karkataccen sana'a shi ne yake zo ne da ganin ya karɓi wannan sana'a gobe in kai a hukumi a kan wannan sana'a ta ka sai za ka zaka na mai jariya an gane ko sai za ka zaka na mai jariya za a yi wani wannan abu ko kaza kaza amma an ga an ba shi ofa ta ta firamare ko kome da ya abu ne ba wata rana za a waye gari a yi shi ne bai fara cikin shi ba lokacin wanda yake maka dariya ba ma shi da yake zai zama to dani ba ne an gane shi shi ne abin da ake yi da kuma wani abu shi mu shi wani zaɓi a faru makiyayi ne makiya yana sauƙi yana da zuciyar da shanu raƙuma awakai tumakai shogo shogo ne da bawa manomi ne na gaske idan ka ɗauki ɓangaren noman shinkafa ta a zamanin da duk ƙasar da gaba mu ne noman shinkafa ne wajen tashi kaga ba ma gani ba ne ba duk mutum ba da zai noma wanda za a ce za a ɗaga shi a sha ƙasa tana cikin manomi kuma ƙasar da shiga ƙasar manoma shi wanda ya zai ko ba ka karanta ta cikin gobe ba sai ka kai kawo karɓa ba amma sai yana da sun ake ganin cewa suna yin noman da za a ce wannan babban manomi sai ka san ba magana ake ta gobe ne ba ko a baya a bawa almajirai bayan an fitar da aikin Allah an kawo a bawa iyali kuma a biya tun na kai za ka zo ka za ka rage tafi wai kai shi ne ya kawo ka biya yau kai ne wannan garin yau kai ne wancan garin ba sa wannan rayuwa magana kan wani sai yau kai ne wancan ƙauyen yau kai ne ka je ka ga mutane suna abin da ba daidai ba amma saboda wannan naira ashirin a san ashirin sai tarawa a wajen wa'azi ba su kawai naira yin ba ne guda an ka kuma ɗaki dubu biyu da wani abu to wannan abu sai ya hana ka kana ganin ana yin ba daidai ba da zama ne ka shi saboda ne ba ka da sana'ar yi da kana da sana'ar yi ba kuma da lokacin da ka je balle ka wannan in kuma ka samu lokacin kana ganin ba zai shafa ne bane ba ba haka da yi ka kuma ba ba haka da yi ka ba kaga amfani samun shafa abin nan sana'ar hannu dogaro da kai zai zama su maka idan ka dogara da kanka za ka samu wata kan wuriyar magana an gane ko? Saboda aka kar a shi kunya a fita a nema da Allah idan an bubuga a je a koyi sana'ar hannu ko kana makarantar boko kuna ganin kai dan boko ne a jami'a kake ka samu lokacin da ku sana'a tun bare da kake da biya ko wai kan kai da ka zauna da sana'a guda daya Allah ya yi lokacin ne ne lokacin ku zama da wata fara ne wata ne da Allah ya ba mu nada amin da wata kusa Allah ya yi amin ma tambaya na mun ba ma abin nan ba to ala kara su da lafiya amin rayuwarka ala yawan dukkan mutafi cikin masu a wanda zai yanka a wannan wata a yawan shekarun bakin mu da muke yi da wanda zan yi kawa amin Allah ba mu lafiya da zama lafiya amin cikin yawan addu'a wurin mu Allah ya biya mana ya biya mu dukkan mutafi a da masu fashi آمين الفاتحة